إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشي قبل كراتم أن مكرنتا مي تارن البركة مكانت ابن تيمية يومنا رانا الحميس وجتيدي دا رانا شيدا قوة الرجب jira 1445 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan 1 2024 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin tasiru mustalahul hadis wallafin sheikh mahmud ahmad al-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 53 muna cikin babi na hudu albabin rabi wanda yake magana akan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi isnadi da abin da yake da alaka da isnadi karkashin babin muna fasali na biyu fasalin da yake magana akan ma'rifatul ruwat sanin marwaita to mun zo kan gaba ta tara muka tsaya za mu tashi gaba ta goma ma'rifatu man zikira bi asma'in aw sifatin mukhtalifa haka ne yawa kenan nan ana sanar da mu marwaita wanda duk ababi na koyon ilimin hadisi duk abin da aka baka a nan to ka koma ne ka yi ilimi a kansa ka yi bincike a kansa yanzu ka'idodin ake baka ilimin ake baka ilimin musalawul hadis to kowane babi ka zo ka karanta ba wai ka gama karatun ba kenan yanzu kamar an baka matashiya ne shi yasa kowace gaba in an zo ƙarshe sai a ce ashharul musannafati fihi mafi shaharar littafai da aka wallafa a wannan gaba kenan wannan littafan su zaka nema da ire-iren su ka faɗaɗa iliminka a wannan gaba yanzu kawai ana baka matashiya ne game da wannan gaba din domin zo kan gaba ta goma ma'rifatu man zukira bi asma'in aw sifatin mukhtalifa cikin marwaita wannan gabar za ta karantar da mu sanin waɗanda aka ambace su da sunayensu abin da wasu sunaye da kuma wasu sifofi mabambanta juna mana cikin marwaita akwai wanda hakan ta faru da su wanda aka ambace su da sunaye mabambanta aka kuma ambace su da sifofi mabambanta mun gane wannan sai zama ana kiran shi da wannan sunan ana kiran shi da wannan ko ana kiran shi da wannan sifa sannan ana kiran shi da wannan kenan za ka iya rikicewa in ka ga a wani gurin an ambace shi da wani sunan wanda ba shi ka fi sani ba ko ka sani ba sai ka yi tsammanin wani mutum ne daban alhali duka mutum ɗaya ne ko kuma nan ka ga an ambace shi da wata sifa wani gurin kuma ka ga an ambace shi da wata sai ka yi tsammanin mutum biyu ne alhali mutum ɗaya ne shine ce ta'rifuhu ta'rifin wannan gabar wa huwa rawin wusifa bi asma'in aw alqabin aw kuna mukhtalifa shine wani marwaici da aka sifata shi da wasu sunaye ko wasu laqabba laqabi aw kuna ko alkuniyoyi laqabi kamar a ce maka zal yadaini misali ma'abucin hannaye ko a ce faruq ko a ce as-siddiq kun gane ko a ce saifullah asadullah wannan duk alqab ne akwai alkuna inda kamar a ce abu fulan gane shine alkuniya jam'in sa kuna alkuna a ce abu abu abu khalid abu muhammad abu abu abdurrahman wannan kuna ne duka alkuniyoyi ne kun gane bambanci tsakanin lakabi da alkuniya ko yawwa to sai zama an sifata shi wani marwaici ne da aka sifata shi da wasu sunaye mabambanta ko laƙubba mabambanta ko alkuniyoyi mabambanta min shakhsin wahidin kuma duka daga mutum ɗaya aw min jama'atin ko kuma daga wata jama'a ma'ana wani mutum ne zai sifata shi da wa'innan sifofi mabambanta mutum ɗaya rawi ne guda ɗaya daga gare shi amma ya rika bambanta shi da ya rika bambanta sunayen shi wani gurin iya ya ruwaito daga gare shi sai ya kira shi da wani suna wani gurin ya kira shi da wani suna ko ya kira shi da wani lakabi wani gurin ya canza ko ya kira shi da wata alkuniya wani gurin ya canza aw min jama'atin ko kuma ya zama jama'a ce mai yawa wasu su kira shi da wannan suna wasu su kira shi da wannan suna wasu su kira shi da wannan lakabin wasu su kira shi da wannan lakabin wasu su kira shi da wannan alkuniya wasu su kira shi da waccan alkuniyar ko ya zama daga mutum ɗaya ko ya zama daga jama'a da yawa wannan shine ta'arifin wannan gaba thaniyan gaba ta bi misaluhu misalin irin wannan Muhammad bin bin Sa'ib al-Kalbi Muhammad bin bin Sa'ib al-Kalbi yace wannan sammahu ba'duhum aban nadr wasu daga cikin masu ruwaya sun kira shi da suna aban wato aban nadr nan ya ce aban nadr saboda maf'ul bihi ne sammahu ba'dahum sammahu ba'duhum sammahu ba'duhum aban nadr wa sammahu ba'duhum hammad bin sa'id kaji an canza suna wasu sun kira shi hammad bin sa'id wa sammahu ba'duhum aba sa'id wasu kuma sun kira shi aba sa'id to kaga wani guri in kaga aban nadr wani guri ka zo kaga hamad bin, bin sa'id wani guri ka zo kaga aba sa'id za ka yi tsammanin wasu mutane ne daban-daban da duka mutum ɗaya ne kenan sai ka koyi wannan ilimin ne za ka iya sanin ashe duk mutum ɗaya ne mun fahimta in baka koya ba sai ka yi tsammanin mutane ne daban-daban ka je ka yi ta bincike kuma ka kasa gano wane ne Salisan gaba na uku min fawa'idihi daga fa'idodin wannan ilimi shine adamul iltibasi fi asma'i shakhs wahid kar mutum ya samu rudani da rikicewa a cikin sunayen mutum daya ya zama ya rikice idan an ka masa sunayen daban-daban sai ya rikice to kar hakan ta faru shine fa'ida ta farko wa adamu dhanni bi annahu ashkhasun muta'addidun da kuma kada yayi tsammani rashin tsammanin cewa mutane ne ƙididdigaggu masu yawa alhali mutum ɗaya ne wannan shi ne fa'ida ta farko ba na biyu kashfu talbisi shiyo ta wannan hanyar ake iya gano talbisi na wasu shehunai wato wasu malamai masu talbisi a can bayan mun faɗi mai talbisi ba sai mun maimaita ba kun gane to wani zai iya zuwa don saboda talbisi wato tadlisi ba talbisi ba nake son cewa tadlis ni guri na ya dan goge kaɗan tadlisi yake ba ta ba wato saboda a yaye kashfu tadlisi shiyo a gano tadlisi da da wasu wasu suke yi mun san me tadlisi a baya ko mun karanta me tadlisi a baikuniya mun karanta shi a wannan littafin a can baya wanda ya manta sai ya koma ya sauraro to wani zai iya zuwa ya gane wannan marwaicin yana da rauni in ya kira shi da sunan shi da aka fi sani za a gano aiwana ne sai a yi watsi da hadisin to sai ya kira shi da wani suna wanda ba shi ne aka fi saninsa da shi ba ko wata alkuniya da ba a san shi da ita ko ba ita aka fi sanin shi da ita ba to in wani ya zo ya gani sai ya tsammanin wani ne daban alhali wancan mai raunin ne saboda tadlisi wasu suna yin haka maimakon ya kira sunan shi da aka sani ko ya fi shahara da shi ko alkuniyarsa da ya fi shahara da ita ko lakabinsa da ya fi shahara da shi sai ya kawo wanda ba shi ya fi shahara saboda ya tadlisi to ta hanyar wannan ilimin ne za a iya gano tadlisin masu tadlisi ta irin wannan hanya mun fahimta gaba na hudu yace istimalul khatib kathiran min zalika fi shuyukhi amfani da al-khatib al-baghdadi yayi a so tari so adadi mai yawa min zalika game da irin wannan fishi yukuhi tattare da malamansa al-khatib ya yi amfani da wannan salo wato so da yawa akan malamansa caccanza musu suna ya ce fayarwi fi kutubihi matsalan yana yin ruwaya a littattafansa alal misali an abilqasim az-zuhri daga abilqasim az-zuhri wa an ubaidillahi bin abilfathi al-fadisi haka kuma daga ubaidillah bin abilfathi al-fadisi wa an ubaidillah bin ahmad bin uthman as-sairafi haka kuma yana ruwaya daga ubaidillah bin ahmad bin uthman as-sairafi wal kullu wahid dukkaninsu ko mutum ɗaya ne wani gurin sai ya ce an abil qasim al azhari wani gurin ya ce an ubaidillah bin abil fath al farisi wani gurin ya ce an ubaidillah bin ahmad bin usman as sairafi kuma duka mutum ɗaya ne kun gane to kaga in ka gani ai sai ke tsamanin mutane ne daban-daban hali mutum ɗaya ne ashharul musannafati fihi mafi shaharar littafai da aka wallafa a wannan gaba إيضاه الإشكال لتافي دا أكي كرنسا إيضاه الإشكال للحافظ عبد الغني بن سعد لا الحافظ عبد الغني نبي موضه أوحام الجمع والتفريق سنة لتافن للخطيب البغدادي كان إن ذاك فاعل دا كان يمو إن اللي تتفاهم دا إيران سوسيك فاعل دا أو أنم فن كان أنا باك متاشي يعني كوي يقوم سيك جيك فاعل دا كراتنك da wanda yake son ya shigaltu da ilimin hadisi ilimi ne mai amfani mai albarka gaba na biyu ma'rifatul mufradati min al-asma'i wal kuna wal alqab wato sanin al-mufradat wato a ce mufrad shine abin da yake daya daya mufradat daya daya ku min al-asma daga na daga sunaye wal kuna da alkuniyoyi wal alqab da laqabba me ake nufi da wannan zai yi ta'rifi awwalan ce al-murad bil mufradat abinda ake nufi da al-mufradat shine an yakuna لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كن أو أو اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة من العلماء من من الرواة والعلماء yace an yakuna li shakhsin min as-sahaba ya kasance wani daga cikin sahabbai ya zama yana da awin ruwati amma ko kuma marwaita haka wanda suke gaba ɗayan su ar-ruwat amma wato wato yawa yawa marwaita shi ne a kenan amatul ruwat kenan au ahadul ulama ko kuma ɗaya daga cikin malamai ko ya zama sahabi ko yawa yawan marwaita ko kuma ɗaya daga cikin malamai ya zama yana da ismun wani suna au kunyatun ko alkunya au laqabun ko kuma wani laqabi la yusharikuhu fihi ghayruhu wanda ba wani da yake yin tarayya da shi a cikin wannan sunan ko alkuniyar ko laƙabin minar ruwaci daga cikin marwaita wal ulama da sauran malamai ya zama shi kaɗai ne yake da wannan sunan ba wani wanda ya tarayya da shi ko ya zama sahabi ne ko kuma dai yawa yawan marwaita a same su da irin wannan ko kuma ɗaya daga cikin malamai a same shi da irin wannan ya zama yana da wani suna ko wata alkuniya ko wani laƙabi wanda ba wanda ya tarayya da shi a cikin wannan sunan ko alkuniyar ko laƙabin daga cikin marwaita ko kuma sauran malamai wa galiban ma takunu tilka al-mufradat asba'un ghariba ce so da dama kuma wa'annan mufradat din kuma sukan kasance sunaye ne baƙin baƙin sunaye ne wanda ba a saba jin su ba yas'abun nutqu biha wanda ma furta su yana wahala da za a kawo maka shi ba wasali a ce ka faɗe shi sai ka kasa faɗarsa wani lokacin sai ka koma ka saurara daga malamai wanda suka san yadda ake furta sunan su furta maka shi amma kai an kawo maka shi ba wasali to za ka karanta shi ne ba daidai ba saboda yana da yana da wahalan furtawa gaba ta biyu fa'idatu ma'rifatuhu fa'idatu ma'rifatihi fa'idar sanin wannan ilimin adamu luqu'u fi tasfihi fi tasfifi wa tahrif gudun fadawa tasfifi ko tahrifi wajen rubutawa ka rubuta sunan ba daidai ba ko kuma ka yi tahrifi ka harrafa sunan ka canza wani abu daga inda yake kai ta harifi ka ba shi wasalin da ba haka ya kamata ba sai ya zamo an samu ta harifi daga gare ka ka zo karantawa ka karanta ba daidai ba duk wanda za su ɗauka daga gare ka da wannan kuskuren za su ɗauka to gudun wannan fi tilka al-asma'il mufrada al-ghariba a tattare da wa'annan sunayen wanda suke ɗaiɗaiku al-ghariba wanda suke bakin sunaye shi yasa ake son a kula da wannan ilimin shi ma don gudun fadawa kuskure wajen rubutawa ko a canza sunan wajen karanta shi thalisan gaba ta uku amsilatuhu misalan irin wannan sunan alif na farko al asma idan sunaye ne al asma sunaye na farko min sahaba daga cikin sahabbai akwai ajmadu binu ajmadu binu ujiyan bin ujiyan ajmadu bin ujiyan a wannan suna baka saba jin shi ba sosai da yawa yana yawo ana karanta shi ka sufiyan au ka ulayan ana karanta shi da wannan dabat din ujiyan din yake magana ujiyan sai da wazanin sufiyan au ko kuma da wazanin uliyan mana ujiyan akwai masu kawo shi da shaddaki ujiyan wasu kuma su karanta shi bitakfif ujiyan in ujiyan ne kaga da wazanin sufiyan yayi abin nan ko yayi kama da sufiyan in kuma ujiyan ne sai zama ya kama da unniyan wa sandaru kai ka taba jin sandaru kaji ko wa sandaru bi wazani ja'faru ko kace sandar bi wazani ja'far shi ma akwai akwai irin wannan suna kaga wannan sunayen sahabbai ne kuma ko wani sahabi mai wannan suna ajmadu bin ujiyan ko kuma sandaru awa athani na biyu min ghairi sahaba daga waɗanda ba sahabbai ba akwai irin su ausatu bin amru akwai duraibu bin nuqair bin sumair duraibu bin nuqair bin sumair bin nuqairi bin sumair wannan sunaye kenan kaga wani bakon suna ba alkuna idan kuma alkuniya ce ita ma ana samun irin wannan al-mufradat kenan a samu wata alkuniya mufrada al-awwal na farko min sahaba daga cikin as-sahaba sahabbai akwai abul hamra abul hamra maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maulani na manzon Allah wasmuhu hilal bin al-haris sunansa hilal bin al-haris ana masa alkuniya da abul hamra ba kowa yake da irin wannan alkuniyar ba min ghairi sahaba daga waɗanda ba sahabbai ba akwai irin su abul ubaidaini abul ubaidaini abul ubaidain ubaidain yana yana da ubaidullahi guda biyu ko ubaidu kaza guda biyu sai aka yi abu aka masa alkunya abul ubaidaini abul ubaidaini wasmuhu muawiyatu bin bin, bin sabra sunansa mu'awiya bin sabrata to kaga wannan bakon suna ne shi ba al-alqab jim al-alqab laqubba nan misali yake baka akwai ire-iren su da yawa nan kawai na baka misali to idan kuma laqubba ne al-awwal na farko min as-sahaba laqabi daga sahabbai kamar safinatu safinatu maula rasulillah sai ka dauka mace ce shi kuma namiji ne safina shi ma maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasmuhu mihran wannan lakabinsa ne sunansa mihran min ghairi sahaba daga waɗanda ba sahabbai ba kuma shine akwai mandalu mandal wani lakabin wani ne shi ma wannan wasmuhu amru bin bin ali al al al al, al bin ali al-ghazi al-kufi al-ghazi ko al-ghazi ko al-ghazi al-kufi na fi tsammanin alghazi to kaga ana masa laƙabi da me mandal sunansa amru ta wani shi ma bakon laƙabi ne to idan ka faɗaɗa ka shiga littattafai da aka yi wannan rubuce-rubuce akan wannan za ka yi ta ganin su da yawa shi yasa ya ce asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa a irin wannan ce afradahu bit tasnif akwai wani malami da ya kadaita shi da wallafa shine al-hafizu Ahmad bin Harun al-Bardiji fi kitabin sammahu a wani littafi da ya kira shi al-asma'ul mufrada wa yujadu fi awakhir al-kutub al-musannafa haka kuma ana samun wannan ilimin a ƙarshen littattafai da aka wallafa fi tarajmin ruwat da ake tarjamar marwaita kathirun minhu za ka samu wato da yawa daga wannan sunayen ana kawo su a can ƙarshe ƙarshe ka kitabi taqrib at-tahzib kamar littafin taqrib at-tahzib na ibn hajar ibn hajar yana kawo ya kawo su a ƙarshe ƙarshe sai gaba na uku a gurguje ma'rifatu asma'i man ishtaharu bi kunahu sanin sunayen waɗanda suka fi shahara da alkunyoyinsu su sun shahara ne da alkunyoyinsu ba da sunayensu ba almuradu bi hadha albahath awwalan na farko yace almuradu bi hadha albahath abinda ake nufi da wannan bahathin ko kuma wato matashi ya ce almuradu bi hadha albahath abinda ake nufi da wannan bahasin sai ce almuradu bi hadha albahathi shine an nufattisha an asma'i man ishtaharu bi kunahu shine an nufattisha mu je mu yi bincike taftish shine bincike mu je mu yi bincike an asma'i man ishtaharu bi kunahu game da sunayen waɗanda suka shahara suka shahara da alkunyoyinsu mu je mu yi bincike game da wanda suka shahara da alkunyoyinsu hatta na'rifa al-isma hatta na'rifa na'rifa al-isma غير المشهور لكل منهم har mu gano sunan da shine sunan da ba shine mafi shahara ba ga kowanne daga cikin su kun gane waɗanda suka shahara da alkuniyar su sai da kai ta jin ana Abu Huraira kai ta jin ana kaza Abu Bakar sai mu je mu yi bincike hatta na arifa lisma hatta na arifa lisma ghayr al-mashhur har mu gano sunan shi wanda ba shine mafi shahara ba li kullum minhum ga kowanne daga cikin su wa'annan wanda suka shahara da alkunyar su mu gano sunan su wanda ba shine ya shahara ba saboda in mun ga wani ya kira shi wani guri to mun san wane ne eh in mun ga wani ya kira wannan sunan a wani guri to mun san wa yake da wannan sunan to yanzu Abubakar aka ce maka sunan shi Abdullahi Abdullahi sai kai mamaki a gani to akwai irin wannan abu huraira a ce maka sunan shi abdurrahman inda an yi saɓani a kan sunansa to da irin wannan sai ka ga in baka sani ba ka an kaci abdurrahman bin sahar sai ka kasa gane wane ne kai abu huraira ka sani domin fawa'idihi daga fa'idodin wannan ilimin gashi kamar haka wa fa'idatu ma'rifati hadha al-bahs fa'idar sanin wannan bahasin هو ألا يظن الشخص ألا يظن الشخص ألا يظن الشخص الواحد اثنين kada ya kada ya zata ko yuzanna Allah yuzanna ash-shakhs al-wahid isnai kada ayi zaton cewa wannan mutum ɗaya din mutum biyu ne gane kar wani ya zaton cewa wannan mutumin guda ɗaya mutum biyu ne إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور yace domin wato yaso da dama za a iya ambatan wannan mutumin a wani karo da sunansa wanda ba shi ya shahara da shi ba to kaga wanda bai san wannan ilimin ba sai ya tsammanin cewa mutum biyu ne daban-daban wa marratan bi kunyatihi allati ishtahara biha wani lokacin kuma a kira shi da alkuniyarsa da ya shahara da ita fa yashtabihu al-amru ala man la ma'rifata lahu bidhalik to sai al'amarin ya rikicewa wanda bai da masaniya game da wannan fa yadhunnuhu shakhsaini sai tsammanin sa cewa mutum biyu ne daban-daban wa huwa shakhsun wahidun alhali shi mutum ɗaya ne shine fa'idar koyon wannan ilimi salisan gaba ta uku tariqatu tasnifi fihi hanyar wallafa a cikin wannan ilimin yace almusannifu fil kuna wanda zai yi wallafa game da alkunyoyi yubawwibu tasnifahu ala tartibi hurufin mu'jami fil kuna zai yi wa wallafarsa littafin da zai wallafa zai mai da shi babi babi yubawwibu zai zai mayar da littafin da zai wallafa babi babi to tasnifahu kenan wallafarsa zai mayar da ita zama babi babi ala tartibi hurufil mu'jami fil kuna bisa ga tartibi jerantuwa na haruffan mu'jam wato mu'jam irin wato duk sunar irin wannan da ake kawo sunaye masu fara da alif sannan masu fara da ba'u masu fara da ta'u bisa ga tartibi na huruful hija'iyya shine mu'jam to bisa irin wannan tartibin fil kuna a tattare da su alkunyoyin haka zai mai da babin alif babi na ba babin ta babin sa'un babi na jim babul ha babul kha to kowane babi sai kawo alkunyoyin da suke farawa da me da wannan harafin mun gane sun ma yazkuru asma ashabiha sannan sai ya ambaci sunayen masu wa'annan alkunyoyin fa masalan alal misali yazkuru fi babil hamza zai ambata a babin alhamza domin alif muke cewa amma alhamza ce asali shi alif alifin maddi shi ake cewa alif amma wannan alhamza ake sunan shi amma ya fi shahara da alif ko a makaranta za a ce alifin ba ta'un haka alifin za ka ji an ce amma alhamza ne asali ƙarshe kuma sai ga an kawo hamza kuma ita kaɗai yace to fa masalan yazkuru fi babil hamza alal misali zai ambata a babin alhamza yace aba ishaq idan yace aba ishaq kaga wannan da alhamza ya fara ishaq sunan ishaq da alhamza ya fara ko kun gane ba aba din zaka kalla ba kowane aba da aba zai fara ko abu ko abi ko aba gurgudan mi'rabi kenan ishaq da alhamza ya tashi to idan ya ce aba ishaq wa yazkuru ismahu sai ya ambaci sunansa wa fi babil ba idan ya zo babin ba'un sai ya ce aba bishir kaga bishir da ba'un ya fara wa yazkuru ismahu sai ya ambaci sunansa wa haka ba to haka zai ce sai ya kawo su duka to haka ake wallafa a irin wannan wannan haka ake wallafarsa idan mutum zai wallafa littafi akan alkuna to da wannan tsarin ya kamata ya rubuta shi gaba na hudu aqsamu ashabil kuna wa wa amsilatuha karkasuwar ma'abuta alkuniyoyi da misalai akai alhamza na farko man ismuhu kunyatuhu akwai wanda sunansa shine alkunyarsa mu kiyaye man ismuhu kunyatuhu akwai wanda sunansa shine alkunyarsa bai da wani suna sai me sai alkunyarsa walas malahu ghayruha bai da wani suna banda alkunya ka abi hilal al-ash'ari kamar abi hilal al-ash'ari kun gane abu hilal al-ash'ari ismuhu wa kunyatuhu wahid sunansa da alkunyarsa duka ɗaya ne kamar yanzu mu hausawa muna sa wa 'ya'yanmu abubakar shi ne sunan kuma asalinsa alkuniya ce kaga mai asalin sunan shi alkuniya ce a gare shi amma yana sai a suna maka abubakar ko a suna maka abu talib ko kaza to haka ne ko wanda sunansa shi ne alkuniyar ba na biyu man urifa bi kunyatihi wanda shi da alkuniyarsa aka san shi walam yu'raf lahu walam yu'raf lahu ismun amla wani alhamdar ku cire ta bata ciki walam yu'raf lahu walam yu'raf lahu ismun amla shi da alkuniyarsa kawai aka san shi ba a san ba shin yana da suna ko ba ya da shi yace ka abi unas kamar abi unas sahabiyun wani sahabi ne ana kiran shi abi unas to haka dai ake kiransa ba a sani ba yana da suna ko ba ya da suna jim malluqiba bi kunyatin wanda ake masa laƙabi da alkunya ake masa laƙabi da alkuniya wata alkuniya ce aka samu sai aka masa laƙabi da ita wala husmun kuma ya zama yana da sunan sana shi na asali walahu kunyatun ghairuha kuma yana da alkuniyarsa wadda ba wannan ba ita wannan alkuniyar kawai an bashi ita ne a matsayin lakabi ka abi turab kamar abi turab wa huwa laqabun li ali ibn abi li ali li ali ibn abi talib laqabi ne na ali ibn abi talib ana ce masa abu turab ana ce masa abu turab amma wa kunyatuhu abul hasan alkuniyarsa abul hasan sunansa ali bin abi talib sai aka masa laƙabi da wata alkuniya aka masa laƙabi da alkuniya wanda ita ce abu turab to akwai masu irin wannan suma dal mallahu kunyatani aw akthar wanda yake da alkuniya biyu ko sama da haka kabir jurayj kamar ibnu jurayj yukna bi abil walid wa abi khalid ana masa alkuniya da abi wa abu walid ana masa alkuniya da abu khalid ne ce yukna bi abil walidi wa abil khalid wa abi khalid bi abil walid wa abi khalid alkunya sama da ɗaya kenan kenan dole shi ma ka gano saboda in an kira shi nan da wata alkunya ka gane dai shi ne ha manukhtulifa fi kunyatihi wanda aka yi sabani game da alkunyarsa aka yi sabani ka Usama bin Zaid kamar Usama bin Zaid qila wasu suka ce Abu Muhammad alkunyarsa Abu Muhammad wa qila Abu Abdullah wasu suka ce alkunyarsa Abu Abdullah ne wa qila wasu ma suka ce Abu Kharija daga an yi sabani waw harfin waw man urifat kunyatuhu wa ikhtulifa fi ismihi wa ikhtulifa fi ismihi man urifat kunyatuhu wa ikhtulifa fi ismihi wanda aka san shi da alkuniyarsa kuma aka yi saɓani game da sunansa ya ce ka abi huraira kaman abi huraira uktulifa fi ismihi an yi saɓani game da sunansa wasmi abihi da sunan babansa ala salasi na ƙaunan da aka yi magana daban-daban har guda talatin wa ashharuha mafi shahara daga ciki annahu abdurrahman bin sahar ana cewa abdurrahman bin sakhar amma akwai sabani wannan dai shine mafi shahara kaga shi an fi sanin sa da alkuniyarsa sunan ma an yi sabani sai harful zai man ikhtilafa fi ismihi wa kunyatihi wanda aka yi sabani dangance da sunansa da kuma alkuniyarsa ka safina kamar safina qila aka ce ismuhu umayr wasu kace sunansa umayr wa qila salih wasu kace sunansa salih wa qila mihran wasu kace sunansa mihran wa kunyatuhu alkunyar sama aka yi saɓani an yi saɓani fismihi wa kunyatihi an yi saɓani a sunansa sana aka yi saɓani game da alkunyarsa qila wasu ka ce abu abdurrahman wa qila abu al-bakhtari wasu ka ce sunan alkunyarsa shine abu al-bakhtari to kaga akwai ire-iren wa'annan suna nan da yawa sannan ha man urifa bismihi wa kunyatihi wanda an san shi da sunan shi kuma da alkuniyarsa wa shtahara bihi ma ma'an kuma ya shahara da su duka biyu ka abai abdullah kamar iyayen abdullahohin nan sufyan thauri wa malik wa muhammad bin idris shafi'i wa ahmad bin hanbal wannan duk sun shahara da sunan su da alkuniyarsu ka zo ka ce abu abdullah ka ce kuma sufyan thauri ya shahara da kowanne haka imamu malik ya shahara da imamu malik ya shahara da abu abdullah haka Muhammad bin Idris Shafi'i ya shahara da Abu Abdullah ya shahara da kuma Muhammad bin Idris haka Ahmad bin Hanbal ya shahara da Abu Abdullah ya shahara kuma da Ahmad bin Hanbal wa ka Abi Hanifa An-Nu'man bin bin Thabit haka Abu Hanifa shi ma ya shahara da Abu Hanifa kuma ya shahara da An-Nu'man bin Thabit duk wanda ka ambata an san an san wane ne in ka ce An-Nu'man bin Thabit an san Abu Hanifa in ka ce abu hanifa an san annuman bin thabit su sun shahara da sunayensu sun kuma shahara da alkuniyarsu kun fahimta sai ta man ishtahara bi kunyatihi ma'a ma'rifati ismihi wanda ya shahara da alkuniyarsa tare da sanin sunansa an san sunansa amma ya fi shahara da alkuniyarsa ka abi idris al-khawlani ka abi idris al-khawlani ismuhu a'izullah sunansa a'izullah an san sunansa amma ya fi shahara da alkuniyarsa abu idris alhaulani sai ya harful ya man ishtahara bismihi ma ma'rifati kunyatihi wanda ya shahara da sunansa tare da cewa kuma an san alkuniyarsa amma da ya fi shahara da sunansa ka talha bin ubaidillah tamimi man talha bin ubaidillah wa abdurrahman bin auf da abdurrahman bin auf wal hasan bin ali bin abi talib da al hasan bin ali bin abi talib sun fi shahara da sunayensu amma kunyatuhum jami'an abu muhammad amma su duka ukun alkuniyarsu abu muhammad su duka ukun amma kowanne ya fi shahara da sunansa to shine wannan gaba take karantar da mu ma'rifatu asma'i man ishtaharu bi kunahu sai ce asharul musannafati fi in kana son ka nemi ƙari akan wannan ilimin to akwai littattafai mafi shahara da aka wallafa a wannan a wannan gaba yace laqad sannafa al-ulama'u fil kuna musannafatin kathira malamai sun yi wallafe wallafe masu yawa a cikin alkuna alkuniyoyi وممن صنف فيه daga cikin waɗanda suka yi wallafa a cikin sa Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini malamin Bukhari wa Muslim da Imam Muslim wan Nasa'i da Imam An-Nasa'i wa ashharu hadhihi al-musannafat al-matbu'a mafi shaharar wa'annan littattafai da aka wallafa wanda aka buga su a buge yanzu suna buge zaka iya zuwa kasuwa ka nema akwai kitabul kuna wal asma lidulabi abi bishir muhammad bin ahmad al-mutawaffa sanad ashirin wa thalathimi'a mai suna bishir bin muhammad bin ahmad wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da goma wannan shine dai littafi wanda yake mafi shahara da aka wallafa kuma an buga shi yana ɗalibin ilimi sai ya neme shi to da wannan zamu wadatu mun zo darasi na gaba sai mu tashi gaba ta goma sha uku insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله